بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفسح الناطقين عربا وعجما سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddarar mu a wannan guri domin ci gaba da karatun wannan littafi na shirye-shiryen azumin watan Ramadan muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora cikin faɗin daidai da kuma aiki da daidai yau muna rana ta litinin wanda kuma dare na talata wannan rana ta yi daidai ga ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya yi daidai ga ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana gam da kasar a jiya a cikin wannan wato ainihin wannan darasi na yau darasi na shidda ne ko? muna darasi na shidda kenan yau akan kuma darasi ne na shidda inda yake zance al-mubahat fi siyami wa ghairihi ababan da suka halitta mai azumi ya aikata su an kai kan gaba ta 20 da da da nawa ne 27 ko inda zamu tashi akan gaba ta 28 aka ce ya halitta ga mai azumi الترجيل يعني تسريح الشعر ya gyara gashin kansa halal ne ga mai azumi ya gyara gashin kansa ya sharce shi ya shafa mishi mai ya mishi duk wata kwalliya da zai mishi babu laifi a kai an fahimci wannan gaba ta 29 aka ce halal ne ga mai azumi namiji halqu sha'ari ra'asir rajul halqu sha'ari ra'asir rajuli halal ne ga mai azumi namiji ya aske kansa bi ma'ana ya je ya yi aski halal ne gare shi babu laifi a kai gaba ta talatin isti'malu dawa'i limana ilhaidi qabla siyami idza lam yadur ya halitta ga mace mai azumi kafin shiga watan ramadana ta je ta yi nemi magani da zai hana ta yin jinin al'ada in dai maganin bayyar cutarwa idan tana tsoron kan azumi ya zo ya zanto ta sha azumin to ya halitta a wani lokacin ta je ta ga likita ta ce mashi ina son maganin da zai hana ni yin al'ada har wannan wata ya fice amma idan babu cutarwa a ciki idan allurar da za a yi ba za ta jawo mata rikirkikewar jinin ba ko ta jawo mata wata matsala ta daban to babu laifi a kai musulunci ya ba ta dama ta yi haka nan domin samun dama ta yi wato ainihin yin ibada cikin nutsuwa. Sannan gaba ta talatin da ɗaya suka ce isti'imalu ibratil unsulin li ashabi sukar da kwai masu ciwon siga ko masu diabetes akwai wata allura da ake musu domin ta sauƙaƙa musu wato ciwon da ke jikinsu to ko da suna azumi babu laifi a musu wannan allura ba ta cutar da azuminsu gaba ta 32 as-safaru fi ramadan idza ihtaja li zalika babu laifi ga mai azumi zai iya yin bulaguro a cikin watan ramadana idan bukata ta kama ba a ce ba azumi ya kama ba zan yi bulaguro ba zan yi kaza ba zan yi kaza na babu wannan magana in dai bukata ta kama babu laifi gaba ta 33 alwisalu bina sahari ila sahar idan ka iya ka iya ka ce idan kai sahur ba za ka sake cin abinci ba sai wani sahur din ya zo halal ne in ka ka iya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka nan amma sai ya ce ni ho ku sani ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ka ku yi tara da ni a irin wannan halin amma dai abin da ya fi shine ka sha ruwa lokacin da rana ta faɗi kuma da wuri a kansa ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya yi dogayen bayanai yana cewa la ta zalu hazihil umma bi khairin ma ajjalatul fitr wannan al'umma ba za ta gushe ba tana tare da alkhairi mai yawa matukar idan suka yi akai azumi suna gaggauta buɗe baki kenan ka gaggauta buɗe bakin shine aula shine abin da yafi amma wannan min babil jawaz yana nuni ne akan cewa in kai ya halitta amma dai abin da yafi wanda aka nassanta samun lada da samun falala da samun albarka akai da ka kai azumi ka gaggauta shan ruwa an fahimci wannan sannan gaba ta 34 yubahu lisa'ima isti'malul khibab allazi la yushakkalu tabaqa yubahu lisa'ima isti'malul khibab allazi la yushakkalu tabaqa ya halitta ga mace mai azumi ta yi lalle ta yi kumshi wanda ba mai dori dori ba me ake nufi da wannan azumi wato lalle ba mai ɗori-ɗori ba wato ya halitta ta yi lalle italakan amma abin da ake so kasta tsaya ta ɓata lokaci da irin lallan da za a riƙa yanka spot a ce a yi yanka nan a yi kwada da shi nan a yi ai wanda za a ɗauki awa hudu awa uku ana yin shi za a ɓata lokaci a kan yin lallan wannan bai halitta ya ka ba amma ta zamana kawai ta yi lallata dagwal ai an san dagwal ko ko ta yi torami duka wannan ba laifi ba ne ba musan torami aiko torami kawai wanda galibi tsafi suke shi kawai lalla suke murza sai su shafa kafa ta yi ja shikenan su sun kare ban su da hesan sa escort sun yanka sun yi waye da sauransu dan dai kafa ta babbanta da ta namiji to wannan babu laifi mace mai azumi ta zauna ta yi lalle amma kar ta bata lokaci irin wancan wanda ana wata ibada ta tsaya ita tana kwalliya da wani waye da sauransu an fahimci wannan gaba ta 35 isti'malu muzil ra'ihatul ibtayn wato ya halitta ga mace mai azumi ko namiji mai azumi idan ya ji a jikinsa kamar akwai wato ya dai amfani da abin da zai kawar da wari na jikinsa kamar a ce zai sa turare a hammatarsa akwai turare da ake sa na gangan jiki wanda ba tufafi za ka sa ba jikinka za ka ɗaga ka shafa ko ka shafa hammatarka da sauransu ko sauran gabanka babu laifin azumi duka ya amfani da wannan galibi za ka shi a shekarun ba ana cewa mai azumi bai halitta bai sa turare ya yi kaza yana karya masa azumi la har ma a gangan jikinka gabanka duka sai ka sa ba laifi bane ba an fahimci wannan sannan ya halitta ga mai azumi a gaba ta talatin da shidda istihmamu fi hammamat al-bukhar ya halitta ga mutum mai azumi idan ka yi bulaguro misali ka tafi kamar da magara sai ka ji zafi ya maka yawa sai ka raba gidan wanka shine hammamat al-bukhar sai ka shiga gidan wanka ka tuɓe ka ka zuba ruwa a jikin kai wanka domin ka sami sassauci ka shiga kasuwa ka yi jiki da sauransu sai aka ce wa hadha khasun bir rijali duna nisa amma fa wannan banda mace ya keɓanci maza kaɗai dan mace bai halitta ba ta je gidan wanka a tasha ko a kasuwa ta tuɓa kayan ta shiga ta za ta yi illa dai larura ta bayan gari ko fitsari in ya same ta anan sai ta shiga ta yi amma ta tuɓe ta yi wanka bi halitta ba gare ta illa idza kana hammaman manziliyan sai dai in wato wani gida ne ta leƙa wato na mutane inda ke da mata ƴan uwanta da sauransu sai ta shiga ta ce a ba ta ruwa ta yi wanka saboda zafi ya dame ta nan babu laifi ya halitta gare ta kora tana cikin bulaguran ma an fahimci wannan gaba ta talatin da bakwai isti'malu mukayyafat mukayyafat at-tabrid ya halitta ga mai azumi ya kunna AC ilmatizar babu laifi akan shi duk irin abin da zai samu sahi da salama babu laifi akan yayi amfani da shi mai azumi halal ne dan galibi zaka ga a shekarun baya akan fatawa cewa wanda yayi zuba ruwa a jikinsa azumin sa ragagge ne ko kaza ko kaza ko wanda yaje yayi amfani da fanka azumin shi ragagge ne la babu wannan magana sannan gaba ta 38 al'amalu lazi la yu'assiru ala siyam duk wani aiki da zaka yi wanda ba zai yi tasiri akan azumin ka ba halin ne ka je kai aikin laka ne zaka yi aikin siminti ne zaka yi aikin rijiya ne zaka yi aikin wane ne ko kamun kifi zaka yi in dai ba zai taba azumin ka ba ka sha ruwa ko kai wani waye da sauransu ya halatta gare ka gaba ta 39 isti'malu kashafat tibbiyya lil haja isti'malu al kashafat at-tibbiyya lil haja amfani da na'urori na hango rashin lafiya idan bukata ta kama a ce za a yi maka radio za a yi maka ecography ka je ka tsaya ka kare jikinka a maka wannan eh, bincike na likita ka je ka kare jikinka duka babu laifi a kai an fahimci wannan sannan na arba'in ikhrajul qayh idan kana da kurji a jikinka babu laifi ka matse ruwa baya baya wa azumin ka komi kamar kana da wani kurji a jikinka ka ji ya ja ruwa to babu laifi ko ka je likita a matse ko ka matse da kanka ko ka ba wani ya matse maka duka babu laifi baya wa azumin ka komi gaba ta 41 alkahal sa kwalli mutum ya sanya kwalli ko mace ta sanya kwalli bayawa azumin takobi fa an aisha ta radiyallahu anha qalat iktahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'imun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wato ainihin kwalli alhali shi din yana yin azumi idan kaga da ake cewa mai azumi baya sanya kwalli shi ma ga dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa kwalli Allah ya mana jagora الدرس السابع درسي نبقي yace mufadilatu siyam ababan da suke bata azumi wanda idan kai su azumin ka ya lalace idan ka aikata su da gangan al-batil lughatan ismu fa'il idan an ce batil ismi ne na fa'il kamar wannan abun shi da yake jan abin ya lalace shine wato shugaban lalata abun shine fa'il din shi ce lalata azumin وهو الذهاب وهو الذهاب الذاهب بياء وخسرا wanda yake mai da lamarin naka ya zamanto asara ce kai a wannan lokacin an fahimci wannan ai batalahu wa dammahu ya lalata shi ya rikirkita shi babu zanta a samu lada a kai wannan a takaice kenan suka ce abin da ke bata azumi kai tsaye shine aljima'u amdan mutum ya je taru da iyalinsa kai tsaye da gangan duk wanda ya haka azuminsa ya lalace an fahimci wannan kuma akwai kafara a kansa al'aklu amdan wanda ya ci da gangan ya ga abinci da gangan ya ci to wannan shi ma azuminsa kai tsaye ya karye suka ce abu na na biyu ko? to mu je na biyu ko? shi ne na yi ƙasa da to khurujul mani amdan wato wanda ya bari mani ya fita daga jikinsa da gangan ya sha bamban kenan da na mafarki mutum ya kwanta bacci shi ɗan ya masa wato talala ya fita masa da shi wannan banda irinsa a a wannan da gangan ne ko zuwa ya yi istimna'i ko wani abu da sauransu da gangan ya je hudda shi to wannan azuminsa ya kargi azumi ya ɓaci sai mu zo na uku shine al'aklu amdan ka ci da gangan ci da gangan ya sha bamban ga wanda ya mance ya ci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa innama razaqahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya ga damar ya arzuta shi ya ciyar da shi ko kuma ya shayar da shi an fahimci wannan sannan ashurbu amdan wanda ya ga ruwa ko wani abin sha ya sha da gangan shi ma azumin sa ya lalace sannan bala'ud dawa'i an tariqil fammi zakiran li sawmihi hmm? na biyar kenan ko bala'ud dawa'i hadiyar magani an tariqil fammi ta baki zakiran li saumihi kana kana da cewa azumi kake ka ce ai rashin lafiya ce hin sha magani ka ce larura ce to kana tare da azumin ka to da ka sha maganin azumi ya baci an bayyana wannan sannan qatratul anfi na shidda haɓu jini ya ta zuba daga hancinka shi ma wannan ya ɓata azumi saboda in ba a tsaya aka aka kula da azumin ba da aka ci aka sha ba to jinin jikin zai iya karewa kuma a samu halakar rayuwa shi ma wannan yakan bata azumi kai tsaye sai a nufi likita da shi a je a bashi ruwa ko wani abu makamancin haka sannan abin da ke bata azumi bala'un nukhama idza sarat fil fammi an-nukhama da kai kuma an-nukha'a su su biyu ne nan sai aka ce an-nukha'a annukha'a wannan suka ce shine kaki idan majina ta taru a jikin a bakin mutum yana azumi to abin da idan yana so azumin sai tsaya ya zai samu ya tofar da ita ya zubar da ita in dai har ta rige ta fito daga ƙirji ko ta fito daga hanci ko ta fito daga ka ta zo baki to mutum ya fitar da ita a shekha ibn baz yana ganin cewa idan ka ka haɗe ta to ka ɓata azuminka suka ce amma annuha'a shi kuma shine yawo miyan baki shi kuma wannan abu ne na yau da kullum don ka haɗe shi babu komi a kai amma shi nuha'a nuhama wato majina da kaki da sauransu shi kuma suka ce wannan yakan ɓata azumi sai sai in yayi tsawo ba qatrata shi yasa ya kawo shi yace qatrata wato sun zama da yawa suna zuba suna zuba amma dan dan kadan ya zo ya abin nan zai bata azumi wannan kai tsaye ne an fahimci wannan shi ma wannan galibi na wajen haɓan nan Sheikh Ibn Baz shi ma ya kawo shi cikin wato littafin shi Tuhfatul Ikhwan ya yi bayanin sa sannan alƙai'u amdan mutum ya kirawo amai ya sa wato yatsa baki ya yi amai shi ma yakan ɓata azumi alƙai'u amdan da gangan amma idan mutum ya yi shi ba da gangan ba bai ɓata masa azumi shurbul dukhan mutum ya sha taba au to ko da yake wannan mutaradifat ne ad-dukhan at-tabakh ajarrak dukansu nau'ika ne na taba daban-daban dukansu duk wanda ya sha wannan ajarrak kamar suna kiran shisha da wannan suna ana kiranta shisha ana kiranta jarrak to da shan shisha da shan taba da wuyuwi da duk wani abu wanda za a gumtsa a tafi da sunan cewa maye ne za a yi wanda aka saba yi da shi a shaƙe shi a fito da shi ya karya azumi dukkansu tare suke duka a shaƙa gumtse ko duka tare suke duka nau'in su ne wannan sannan istinshaqul bukhur amdan aliman zakiran qasidan mutum ya zo ya shaka tarare wasu al'adun da mala yake faɗi anan ba al'adun nan wajen bane ba kusa zaka ga mutum anan gurin kamar mu irin kayan shaye-shayen da ke da kwaya nan wajen babu su a can wajen kuma wanda ke da kwaya a can wajen su da kwai wanda turare za a ɗauka a gumtsa sosai a shaƙa shi a hanci kuma zai sa a yi mare an fahimci wannan to kaga mu eh yawwa ka gani ko wasu wasu in suka tashi mayan su bisa zuwa ma sun je sun rufe masai salanga za a rihe he ta yi gumi kuma tukun he je kara kanshi ya yi caji sosai kun kuma he tashi ya juya hankali ya kwanta to ire-iren wannan masu wa to shi dai bai kamata a ce an shaƙi irin wannan ba saboda najasa ne asalan kuma in ba a yi shi da niyyar wato maye ba hailau ba zai zamanto ba laifin maya sai dai zaman to lahi ne na an yi an gaurayi da najasa bai dace ba a ce mutum ya nemi lahiya ta hanyar abin da yake najasa ne saboda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah bai sanya warakar ku ba ta laruran laruran ku a cikin abin da yake haramun ne duk abin da za ku nema na magani ku neme shi a cikin abin da Allah ya halitta muku da fata fahimci wannan to istinshaqul bukhur aliman zakiran qasidan mutum ya shaƙa turare yana tuna da cewa azumi ne yake kuma da gangan yuftur bihi sa'im wato wannan ya lalata mutum azumin sa inda kasirin min ahalil ilmi a mahanga ta mafi yawan malamai cewa wannan mutumin azumin sa ya kare kaga da turare abu ne mai kyau ana so ka shafa shi mako to amma da ya kasance ya zo ya shaƙa shi idan ya caji ya saba shaƙa shi yanzu ya zo ya ce bari ya shaƙa duk da kyansa to a lokacin mafi yawan malamai suna ga cewa ya ɓata azumansa. Ƙasidan da niyya. alhaidu idan mace na azumi haila ta zo mata ko da ana dab da shan ruwa azumi babu ya lalace sai ta rama shi an nifasu haihuwa ta zo wa mace wato jinin nifasi ya zo mata shi ma ya lalata azuminta alhijama ƙaho shi ma ya lalata azumi alfasdu shi kuma ne alfasdu suka ce kamar fitar da targaɗe a zo a yayyanka wato za a ƙyaƙyarta mutum jini ya fita daga jikinsa kaga dan uwan dan uwan ai kaho ne ko sai dai shi matsalar shi dai bambancin sa ba a sa ba a janyo jinin amma shi ma kuma jinin zai fita to shi ma amma hangar malamai suna ga cewa yakan bata azumi sahabu dammil kasir sahab ad-dammil kasir wato daukar jini a ja jini a jikinka ba irin jini ba kamar wanda za a sha a gwada ɗan kaɗa a ɗauko wanda za a je a yi gwaji a ga gurf ɗin jininka wani kala ne a ɗauka ne aka yi tari guda za a sawa wani shi ma suka ce ya ɓata azumi amma sai ya yi yawa yau kamar salka guda ba suka ce gasilul kulli kamar dialyze an san dialyze ko irin su masu diabetes ko masu diabetes ne za ga jinin sai an zub da an sa wani an dafa jinin wannan da ake cewa an wawa ne turan jini a sa ana zub da jinin ta wata hanya kuma wani na shiga abun nan shine ake cewa dialysis to irin shi shi ma wannan idan aka wa mutum shi yana azumi azumin sa ya ɓaci sannan i'ta'uhu dam an tariqil warid kamar wato i'ta'uhu dam an tariqil warid kamar a zo a sa maka wani tiyo a kwarari jininka ko a sanya wa wani ko kuma a ɗauko a kwarara maka to shi ma wannan ya ɓata azumi wala ya juzu an yi otsi dam illa inda darura bi ma halitta mai azumi ba da jini sai dai in larura ta kai larura kamar ga mutum can zai mutu ana ganin cewa maza maza a ɗauki jini a sanya mushi to a lokacin nan a iya ɗauka wanda gwalgwadon inda za a sawa wancan saboda larura ta ratsa a nan guri idan shi din wannan mutum ba zai yi komi ba a lokacin sai a bada babu komi isti'malu al-ibra al-mughazziya serum shine ibra mughazziya a sanyawa mutum allurar ruwa wanda za take a madadin abinci tunda ruwa ne zai shiga jikinsa inda za a yi ta sa mutum allurar ruwa ko ko kwana nawa za a yi ba zai ba za sai dai ba ga jikinsa na kyau eh to wannan su ma yakan karya azumi من لم يبت صيام الفرد بليل من لم يبت صيام الفرد بليل wanda bai kwamba da niyyar azumi to azumin sa lalatacce ne an fahimci wannan azumi na farilla idan mutum zai yi shi kafin alfijir ya keto yakan kwana da niyyar shi in bai kwamba da niyyar shi to ba shi da azumi لا صيام لمن لم يجمع النية قبل طلوع الفجر haka manzo Allah faɗa babu azumi ga mutumin da bai kwanda niyya ba ita ko niyyar nan kaka take tun da dare yanzu sai a same ka kai tana da wata alfararka ta sahur me kai me kai da ita ta kari ka aje ko ta sahur ta sahur kenan ka kwanda niyya tun da ka bada aka aka dan cefa ne cewa da asuba a yi maza ga ilmaka nan ga icce ga ɗan cefane nan ga mai ga wane ne a tashi da asuba a yi maza a dafa kafin alfijir ke to kaga wannan ya kwanda niyya ko to azumin shi daidai ne amma wanda shi bai kwanda niyya ba kawai sai da asubai ko kuma a'a sai da gari ya waye ya ce ke bar ma hukunci da azumi na inda na ga duk gari ya abun nan to ba shi da azumi azumin shi ɓatacce ne an fahimci wannan ba shi da me bai da abin sahur ai he kon da niyya ko ruwa na da niyya kawai gobe azumi zan tashi da shi da man ya kon da niyya ko na ci ko binci ba gobe da azumin zan wuni babu wani haka haka kawai gobe da azumi zan wuni inda da raina ko ba shi da komi wannan shi ya kon da niyyar shi lahiya launi an fahimci wannan sannan qata'u niyyatu siyam kawai ka ce kana da niyyar azumi kamar an fara azumin ramadan kawai sai ka zo ka ni gobe na yi ba azumi kawai kuma sai da gari ya waye kace kai tunda dai kowa kai bar da in to babu azumi an fahimci wannan sannan zawalul aql mutum ne yana azumi sai hankalin shi ya gushe aka same shi ya ya dan tabu ya zari a wurin azumin to daga nan ma ya san azumin shi kuma babu sannan ar-ridda wal iyaz billah min zalik mutum musulmi sai ya radda yana azumi to azumin ya lalace saumu man lam yusalli azumin mutumin da baya sallah ana ta azumi bai yi sallar asuba ba bai yi azhar ba bai yi waye ba to azumin shi batacce ba azumi bai yake yana wani abu dai daban gaba ta 24 man sama ramadana wa huwa la ya'taqidu wujubahu wanda yake azumin watan ramadan wa huwa la ya'taqidu wujubahu bayya bai yarda da wajibcin azumin ba kawai da yake kawai amma ni bai yarda da wajibcin shi ba yana da yi to shi ma azumin shi bawo gaba ta 25 man sama ramadana wa huwa karihul lisiyabihi wanda yake azumi a latilas kawai dan an matsa mishi ne dan kan mutane su ce bayyayi ko dan saboda wata manufa ko dan saboda shi dai ba dan Allah ba yake yana yi ne kawai dan a latilas ba yana nufin ibada yake ga Allah ba shi ma wannan bashi da azumi azumin sa batacce ne qala Allah ta'ala zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum haka Allah faɗa yace wannan abin da ya same su ni cewa su suna kin abin da Allah ya saukar sai Allah bata ikon su duk wanda yake kin abin da Allah ya saukar yake yin shi a matsayin wato ni dai ina dai kawai dan dole ne to wannan Allah madaukakin sarki ce ya bata aikin sa gaba ta 26 man sama ramadana min ajlin nasi wanda yake azumin shi dan mutane su gani su ce shi ma yana azumin shi ma bai da azumi ma dan Allah yake ba gaba ta 27 man sama ramadana wa huwa munafiqun nifaqan i'tiqadiyan mutumin da ke azumin watan ramadana alhali shi ɗin munafiki ne munafiki na aƙida a ran shi duk abin da ake faɗi kawai shi biyar da shi ba duk abin da ake faɗi kawai shi dai bin ku dai yake na da ya raɓe ce kai wannan wannan dai bin su kawai don da ya zauna lafiya to duk wanda ya yi wannan yuzhirul islama yana bayyana musulunci a baki wa yubtunul kufra kuma yana ɓoye kahurcinsa yana ta kayan nan dai mutane su yarda mu in bisa ga muna ɗan azumin wannan da ya sallah wannan kayan namu ba su sai ba zan ce ma ba an yi ba da kai matakka ma haya amshi ire-iren wannan to azuminsa shi ma wannan batilun an fahimci wannan gaba ta 28 man samu ramadana wa huwa waqi'un fi shirkil akbar wanda yake babbar shirka in ya tashi neman wani taimako agaji ya sa wata bukata gaba sai ya ji yayi wani yanka ya kai kan dutse ya zuba jini ya sha yayi wa yayi wa yana da babbar shirka shi ma mi shi ma wannan azumin sa ba azumi bane ba kadzibihi li ghairillahi kamar yana yanka yana da wani aljani da yake wa yanka ya zuba bashi jini a wani guri ya zo aljani ya zo ya sude wa du'a ghairillahi yana roƙon wani Allah roƙo irin na cewa kana kallo gausi za a yi kaza to ina nan dai ban ni da wani he kai kana ganin abin da muke ciki gausi wannazir li ghairillahi yana yin alwashi cewa to in dai aka yi kaza raƙoyi ma zan yanka muku ba rago ba nayi alƙawari in dai buƙatar nan ta biya zan yanka rago uku hudu in zuba muku jinin ku sha irin wannan ba kai zubda jinin ba ka ce zan zubda jinin in yi sadaka kowa ya ce a'a ka ce zan zubda muku jinin ku ku sha in dai buƙata ta biya to wannan irin waɗannan mutanen Allah ya karɓa azumin su gaba ta 31 من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه da kwai irin bamu da irin waɗannan matsala a nan wajejen na shi'a cewa suna ganin cewa wai manzancin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bai dace zamanto annabi sayyidina ali ne ya kamata ya zamanto annabi to wanda yake da wannan aqida a ransa cewa ali ne ya kamata a ba annabci sai aka yi kuskure aka ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wanda yake da wannan aqida ransa azumin sa ko da yayi azumin sa ba ta ce ne gaba ta 30 man sama ramadana wa huwa musaddiqun lil kuhani wal arrafina wal munajjimin was sahara wanda yake azumi na Ramadan amma kuma yana gaskata wato bokaye idan bokaye zan ce ta dab a fakuto na asiri wani boka ya ce kaza to kayan rama da shi kenan wal arrafina yan bukan kasa sun ce rana ta yau za a yi kaza wal munajjimin masu aiki duka dai nau'in su ne was sahara da bokaye wanda ya da su to lalle azumin sa ba ta ce ne 31 isti'mal yani ash-shamsa ash-shamma isti'mal ash-shamma kamar ka zo ka shi ma dai irin nau'in wasu abubuwa ka zo ka sa a hancinka ka zo ka yi wani turare a wanka ɗinka ka shaƙa yawwa irin su takyo da wani wane ne da sauransu eh su wani sundu duk wanda zai zo ya shaƙa su tahi duka nau'in su ne sannan madagal qat kamar kamar ka tamna wani abu ka tauna wani wani abu wanda ake tamnawa ko ka samu wani ba wace ka tamna ka haɗe dan ka tamna ba matsala ba ce amma ka haɗe kamar ka tamna wani abu sai ka haɗe shi ma wannan ya ɓata azumin ka kamar misali da aka ce mutum ya ɗanɗana miya ga mata larura ne eh amma halal ne eh to wannan da ya tamna kuma sai ya haɗe to wannan ya ɓata azumin sa
kamar laka da zaga masu kitsawa suna tsohon tsakani yin wani aka tana tsakani duk wani abu da mutum zai tamna ya haɗe to ya ɓata mashi azumin shi ko bai yabo matuƙar ba yawon bakinka ba ne ba duk abin da ka tamna ka haɗe to ya ɓata azumin man sama ramadana ho ya taƙidu an alƙur'ana na wanda suke ganin cewa alƙur'ani akwai na ƙasu a cikinsa kamar ya rage incin mata kamar ya rage kaza ya rage kaza shi ma wannan azumin sami ya ɓaci da bakwai da shida ko isti'mal al-mukhaddirat an tariq ash-sham wal istinshaq kamar mutum ya zo ya rika amfani da kayan shaye-shaye an tariq ash-sham kamar akwai wasu maimai a cikin abin da malai yake faɗa kamar ka zo ka zamna ana shan taba a gurinka kana kana shakal kana shakar su ko ka shigo ɗaki misali sai ka zo ka sa ganyen wuyuyi a ɗakin kai ba ka sa taba baki ka sha amma ɗakin ka cika da ita kai kai turaren ta a ɗakin sai ka shigo ka zamna ka laɓe a ciki ka ka gani kamar wata dabara ce ko to wannan shi ma an kai duk ɗaya ne duk ɗaya ne da ka sha ta azumin azumin ya lalace al-aklu wa shurbu bada tulu'il fajr zadnan adamu tulu'ihi kamar mutum ya zo ya ce sha baicin alfijir ya keto zannan adama tsulu'ihi kana tsammanin kamar cewa alfijir ɗin bai keto ba sun mata bayyana tsulu'in sai kuma ka gani ashe ya ya alfijir ɗin ya keto to a nan gurin me muka fahimta a nan mutum ya ce sha al'akul au shirb ba da tsulu'il fajir ka zo sahur sai ka zo kana ci kana sha ashe kai baka sani ba alfijir tun yake to a daki take sai da ka huto ka gani to shi mala anan gurin abin da ya faɗa ya ce babu azumin ka amma saboda Allah abin da malamai suka tafi akai kalkashin faɗin ubangiji subhanahu wataala wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha ha ya bayyana a gare ku cewa alfijir yake to shi wannan da ya ci ya sha ya bayyana a gare shi bai bayyana ba inda ya bayyana gare shi da bai ci ba bai sani ba to wannan a lokacin sai ayi amfani da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajawaza an ummati an khata wa nisyan wa mustakrihu alaihi mutum bai sani bane ba a wannan kuma babu wannan kuma an shiga matsala shikenan sai hakuri he hakuri kawai Allah kai mu magariba amma wannan shi bai sani ba bashi da agogo bai ji kiran sallah ba bai komi ba sai da ya gaba kimtsa ya leko ya ga tilka ne sun sauko Allah Allah ne ci da shi kawai to wannan ba su da intanci tunda sun samu labarin cewa alfajir din yake to amma inda suna tsakacin ne aka gaya musu aka ce tunan ba alfajir yake to sai su tseda Yito, kuma kuma kuma ana ganin cewa kamar misali yanzu kana cin abincin ba ka zo ka samu kana dan lomatawa tan sai ka ji ladan ya kwarara kiran sallah to shari'a ta baka sassauci gaggauta kai maza ka ida gaggauta eh baka ba daga cin kiran sa Allah kawai ka zumdo a'a cinye wasu suka ce lomar da bakinka take take ta bakinka haƙara su cinye ta wasu suka ce a'a abincin naka ma ne sauki ne ga musulunci abincin naka ma idasa amma kuma cikin gaggawa kakka tsaya kai yanga kafin nan wanda ke nan gaban ka gaggauta kai maza ka abin nan tunda ka rige ka fara amma ba magana ka da an kira ka ce bari mazai da lumsa a ka an kira baka fara ba shikenan ka kare amma in ka fara to ida tantan commence on fini haka to al-aklu aw shurb qabla al-ghurub zannan ghurubaha wato auzannan gurubaha ka ci ka sha kana tsabanin rana ta faɗi ka buɗe baki kamar yanzu an yi wani lemu ko an yi hadiri kawai sai kuna tsammanin rana abin nan kuma babu wuta duka ta kan iya faruwa kun shiga ɗaki hadiri ya taso sai da kuka sha ruwa kuka ƙyas kawai da kawai da aka ɗan yi haka gajimare da ya buɗe ya koka rana ta kaɗo to ya za a yi shi ma malam ana yace sun mata bayyana adamaha shi ma anan ya sanya shi cikin wanda ya lalata azuminsa amma a saboda Allah yana daga cikin kuskure wanda ba a sani ba ba da gangan ba aka yi zai yiwa mutum ya kai azuminsa wannan lokacin kuma ya je ya ci abinci da ganga wannan ma Allah saka malam da alkhairi a kaddara ba shi duka babu kuma takan iya kasancewa ka samu wani lattijo a dawa duka bai san ba duk wannan abubuwa kuma ranar ta ta gushe duka wannan abun yakan iya faruwa lokaci ya ko to abinda muka faɗa zan turi Allah ba mu da rasa kuskuren da ya alku Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk